إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين صدقكم رسالها وأن مسلاتي لترى البركة نصر عثمان بن عفان بن سيبويه فلهمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولقى السائل يوسف عبد العزيز رحمه الله تعالى wani shi ne majalisun mu na ɗari da goma sha na farko ta fasu rubutawa. Rubutun da ba a hausa ne na ɗari shari sati ne ba a yi sani da Muna takwas da wata rajar da ya zara daga maka zuwa madina dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida wanda ya biyu da takwas da watan daya a kanan da wata da dubu biyu da ishirin da bakwai ishirin da ishirin da biyar ba a manta ba sati da ya gabata muna bayani a kan shafiya ta talatin da bakwai shi ne salman bukhari malam ya kawo mana dogon hadisi wanda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin kafin musulmi shi wanda yake mana bayani shi da shi salman bukhari yake labarta musulun da shi sun zama da shi da abdullahi da abbas ne yana ba shi labarin yadda rayuwar shi ta kasance daga gida hutawar shi gari kaza zuwa gari kaza zuwa zuwa da kaza Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa musulun da shi zuwa abin da ya wakana bayan musulun da shi sati da ya gabata muna mun tsaya kan gaba wanda malamin shi na biyu Allah mai cikawa ya bi wasiya da yi garin Mosul wannan gari a nan zai samu malami irin yadda shi yake halin shi na gudun duniya da ƙoƙari wurin ibada wadda ubangiji wadda ya rufa musu shari na ɗari biyu da arba'in da bakwai shi ne ke cewa falamma mata wa buɗe ba a lokacin da wannan malamin nashi ko wannan kasisiyin allah mai cikawa ya ce wa buɗe ba ya kai aka manta lissanin shi shi idan lissanin idan wani ya mutu da kwai lokuta wanda ake iya ɗauka duka wani lissanin shi ko tunanin shi ma ya mutu daga cikin lissanin mutane yake cewa to lokacin da wannan malamin na shi ya rasu dan lokaci ne dan tsawo wanda an manta ma da lissanin malamin nan ya ce da haifu ne mausi sai na kama hanya na da hirar mausi ba a ce ku sahiba na zo kun wannan malamin da aka ce mu wannan aboki nashi wanda yake kan irin addinin da yake kan shi da irin aqida irin ta wannan malamin yace sai na tafi zuwa gare shi na tare da shi da na tare da shi ba wajen tuhu ala mithli halihi min al-ijtihad sai na samu wannan malamin kwatankwacin malami na bangaren kokari wurin ibada da wurin duniya idan an ce zuhudu kullum muna tambayi a kan shi gudun duniya wannan abin da ba shi ya fassara ke amma dai halishan larabci goma da mai abin da suka fassara zuhudu shine barin duk abin da ba zai amfana da kai ba a wurin iyama ka ɗauke shi abin wanda ba shi da muhimmanci a rayuwarka bai kamata ba ka ɓata lokacin ka ba a kai shi wannan shi ake kira da zuhudu yake cewa ba kun tura ku da na tabbata shi sai na ce ne inna hulanan aushani ne yanka lalle wani ya mun wasiya zuwa gare ka kafin ya rasu wasiyar da ya mun shi ne an atika wa kuna maka in zo maka in kasance illalunci in kasance tare da kai kala sai ke cewa tufaƙo ai gonayya ya kai dana ka zauna tare da ni babu matsala tunda ya san wancan shi ya idan muka ɗauka a rayuwa duk irin halin da kake kan shi kakar ɗan ka taɓa tunanin wani an zuba sama halin da kake ci ba yadda kuka tunanin ko kana tunanin wani bai taɓa kuɗi a kan halin ka a wani ya sani wani bai sani ba su in Allah ya kaddara mutum da ya sani yana yiwuwa dukkan da nan su san irin halin da kake cikin shi hali ko har saka da hali na gari baya koyuwa in ka koyi ma wani yayin taɓa kuɗi a kan shi kaga daga wancan garin yake bayyana mai kamar gari kaza za ka samu wani wanda yake irin kan hali na sai ya ubangiji kullum yake horon mu ya yi wa dalilin amon taɓa ba a gudun ba a sami ya kuma da ka yi imani ku kasance ku ji tsoron ubangijin ku kasance cikin masu gaskiya duk irin yadda ka kasance ku leƙa ku gani a can ya ba mu ya ba mu labarin malami na farko ko kuma fasto na farko wanda aka tura shi zuwa gare shi amma dai wannan mutumin yana faɗa abin da ba haka kuma shi kuma ubangiji ya zargi irin wannan hali ya yi wannan ne da amana ni mata ko duka ba da faru ya ko da kai imani jami'i ya ce ya za ku rinka wata ko abin da ba za ku iya aikatawa ba kabura maktan inda Allah an ta kudu ma la ta faru girman da nufi ya kai makura ya kasance wani yana furcin ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza amma ne shi ba zai iya aikata hakan ba ko kuma yana jayayya akan abin da yake umarni a aikata shi wannan malamin na biyu yake ce mai kaji gari kaza za ka samu wani a kai irin kabila ya zo ya tarar da shi ce in dai wani mai turo ka ka zauna ka yi tare yake cewa fa'afan ku inda ku alamis ke ɗauki sahibi ya ce na zauna a mun wannan malamin gwargwadon kamar yadda al'amarin wancan malami wanda na bari wanda na zauna tare da shi tsawon lokaci kamar yadda yake haka wannan malamin shi ma yake yace hatta hadratu wafat fasiga mutuwa ta cinme da ta cinme fa qultu lahu sai na ce mai inna fulanan awsani bi ilayka lalle karkaru isu zuwa gare ka malami wani ya mun wasiya da sun zo zuwa gare ka wa qad hadaraka min amri llahi ma tara kuma al'amarin ubangiji ya cin maka shine kamar yadda ne kake gani mutuwa ce kuma ta mishi yace fa kida mun tusini bi kamar yadda wancan malamin ya mun wasiya to kai ma zuwa wa kake mun wasiya in kai gare shi wa ma ta'murni bihi kuma me kake mun umarni wanda zan samu yalwa a cikin rayuwata in tsaya an bautata wa ubangiji kamar yadda ubangiji ya umarta a bautata ni qala sai yake cewa wallahi ma a'lam yake cewa ya kai dana ya buɗai bunayya yake cewa ya kai dana wallahi ban sani ba ina zan aika ka amma dai illa rajulan bi nasibina yace shi dai da kai wani mutum a wani gari wanda ake ce mai nasibi shi ne wanda a yanzu ma gari da shi nasibi yana ganin cikin turkiya karkashin religion ta mafi kusan duk wanda suke rayuwa a galabiyyar masu rayuwa a cikin garin kurdawa ne yana nan har yanzu a cikin ƙarshen turkiya yake cewa to zuwa ba za ka mun wasiya ya ce ka tafi zuwa ga wani malami wani mutum wanda na san shi a halin da nake kan shi a kan shi yake aqidan mu daya na bautar Allah shi kadai ba bautar da yau ko ba yake cewa falan ba da fannin da lokacin da muka binne shi yake kuma bai sai na kama hanya da hikzu bil akhari sai na sadu da wannan malamin da aka mun wasiya da musaidin ba a عنده مثل هذه حتى حضروا الموقع حتى حضروا الموتى yace sai na zauna abun wannan malami ina mai hidima ina ba kanisa hidima cocin su hidima yace har sai da mutuwa ta cimma wannan malama yace ta kuma wannan malamin halin da wa'incan malamai na guda biyu suka shuɗe suka mutu akan shi ma wannan halin yake yace fa ausa bi ila min ahli ummatillah yake cewa lokacin shi ma da Allah ya ce Allah ya kawo mutuwa ya ce kamun ka ɗauke shi na tambaye shi wata wasiya yake mun zuwa wa zai mun wasiya da zai zuwa gare shi yake cewa sai yi mun wasiya zuwa ga wani mutum daga mutanen amur ita kuma ƙasa ce wadda take ta barumawa a wancan lokacin shi ne ɓangaren ta a tsohuwa a cikin gark a nan zaka samu garin amma dai a yanzu za ka same shi a cikin garin turki ɓangaren asalin suna ce ne a latin suna ce ne umuriyun ko amuriyun ko kuma amuriyon mana shi ne suna da suke garin shi har yanzu ƙasa ce har yanzu a cikin garin turki yake yake cewa na tafi wannan ƙasa na tafi wannan gari na tarar da wannan mutum ya ce fa a teku ko jatuhu alamin mai hali na cimma wannan mutumin na zo na zauna a wurin shi sai na same shi irin halin wannan malaman da guda uku da suka shuɗe shi ma akan wannan halin yake aƙidarsa ɗaya na bauta Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani abin bauta ba ba wai aƙida wanda aka shashantar da ita aka juya ta ba Allah ɗaya uku ne kamar yadda ubangiji ya labarta mana a cikin alƙur'ani wa qalat an-nasara masiihu isa wa qalat an-nasara wa qalat an-nasara masiihu ibn kiristoci suka ce a ai almasihu isa dan maryam ai shi ma dan Allah ne shi ne suke yin uku daya Allah ma'aiki annabi isa sannan shi annabi isa yake cewa na same shi akan halin wannan malamai da wanda wanda suka shirye yace wa kasabtu hatta kana bi ghanimatan wa waqaba wa uqaybata yace kuma Allah ya wadata ni in zauna tare da wannan malamin na samu ganima irin abubuwan da an yi yaƙi an kawo nima sai a wuga mun wani abu ya ce gani da ganima kuma gani da wa'ansu 'yan shanu wanda su ce a lissafa su ba ya ce sun mahazara sannan mutuwa ta zo ma wannan mutumin wannan malamin nawa ya ce fakallan tuhu ila mai yusi ne sai na ne magana ala shiga mata yanzu baka mutuwa ta cin maka wa kake mun wasiya in tafi zuwa gare shi irin wanda yake malami irin wanda yake da hali irin nawa qala sai yake cewa ai gurai ya kai da dana wallahi ma a'lamu baqiya ahadun ala mithli ma kunna alayhi yace wallahi abin da dai na sani a yanzu babu wani malami wanda yake da cuci wanda zan tura ka zuwa gare shi wanda yake da hali irin halin yake cewa walakin sai dai abin da na sani abin da yake cikin addaura da injila wanda ubangiji ya bai wa annabawanci shi ne kad asar da ka zama nabiyyin yub'asu min ha yace lalle ya kusanto zabbin zamanin da ubangiji zai aiko da wani annabi wanda zai rayu a cikin harami ko annabin da zai rayu a harami yace harami a wannan lokacin harami guda ne أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حوله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون yake cewa harami guda ɗaya ne a wannan lokaci shi ne haramin makka shi ne yake bayyana ne yake cewa annabin nan za a turo shi a harami wannan haramin shi ne haramin garin makka ya ce muhajiru bai da harafi ya ce amma dai wannan annabin za a yi hijira zuwa wani gari wanda yake da baƙaƙen duwatsuna guda biyu ɓangaren gabas da ɓangaren yamma shi ne harra shi madina wa harra shi mubila wanda ya san garin madina ya sani suna da falan duwatsu guda biyu wanda in ka kalle su baƙaƙe ne ya sanya ake ce masa alhafa dutsen kai ka ce an kona shi ya yi baƙi kuma haka duwatsun garin madina suke yake cewa to wannan annabin da za a tuko na ƙarshen zamani wanda lalle zamanin shi ya gabato ya kusanto yake cewa za a yi hijira zuwa wani gari wanda yake da duwatsu guda biyu baƙaƙe ɓangaren gabas da yamma yake cewa ila abdin sak ila abdin sakhar yace kuma wannan ƙasar bayan ya wasafa ne wannan garin yana da alharafai yace kuma yana da wata ƙasa wadda take da kanwa da gishiri ƙasa ce ba wadda ake yi ruwa ba a cikin ta ba bal kuma haka yin garin mutum ne ya ce za su na hare kuma wannan ƙasar tana da yawan tafi ya wasu sami kenan inda za a yi hijira kuma da inda za a aiko wannan shi ne abin da yake cikin littattafan su haka ubangiji ya labarta mana a cikin alƙur'ani ya halittu da muka ma ya halittu da abu wannan annabin da za a turo na ƙarshen ƙarƙarar na ƙarshen zamani lalle sun san shi kamar yadda suka san iya cikin su hatta da sunan shi sai da aka bayyana min da kuma cikin sunan su son wani ya labarta wa ya ji min ba da sinu ahmad wannan abin da annabi isa ya bari wa mutane shi ne yake cewa wa inna fihi alamatun nasr yace kuma wannan annabi da za a turo wanda zamanin shi ya gabato yace yana da wasu alamomi wanda ba sa koyuwa yace بين كتفيه خاتم النبوة أكن كان كعبنش لكي تنبري نبي وأن هذا بيجي يتارى وأن نبيش يتي أمر لك yana cin kyauta wala ya kulu sadaka ba yana cin sadaka shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wa iyalan shi da ni da ku sadaka haramun ce a gare ku ci ta lokacin da aka kawo da bidan sadaka na zakka hakan ne ya dauka ya sanya a bakin shi manzo Allah kawo da ankar ya gani yana kamna manzo Allah ya bawo ya ce tsaya sai ya zubar da shi haramun ne ga iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su sadaka ranar wanda ya ce shirkai ne to a rafa sai ta yake cewa in karata an tuɓi su ila tilkan bilad ya ce wasiyyar da zan maka tunda babu irin a saman goron ƙasa a yanzu in ka iya ya kai salman ka tsarkake niyyar ka tafi zuwa ga wannan kasa in ba harami ko kuma inda za ya hijira ya ce to kai kokari ka aikata saboda wannan annabin shi kadai ne zaka same shi yana irin halin da muke kan shi annabin nan yana shi ma kan shi shi sai da abin da zaka fahimta addinin da ne gaskiya addini abin ubangiji shi ne addinin musulunci ba wani annabi wanda ubangiji ya aiko da wani addini ko ma bayan addinin musulunci ka kwana wani daga kan annabi nuhu kan kan kan annabi adam daga kan annabi annabi nuhu farkon annabin da yazo yake da'awa a imani da Allah daga kan shi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su addinin musulunci inna dina inda Allah bi islam addini dini abu ubangiji shi ne addinin musulunci wa man yabtari ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wani addini ko ma bayan addinin musulunci shi ne addini a kunshi to tabbas ubangiji ba zai karɓi mai wannan abu ne ɗauka kuma zai kasance daga cikin hasararru abu mai kiyama shi kan ya wani yanzu ya rika ce maka a ai wai da suka ji a kake da addini dukkan addini ɗaya ne su su yi nasu mu ma mu namu na kun bimu kuma da yayin wallahi gariya ce gaskiya addini ɗaya ne wai ya ce a'a hashashi ne dukkan ku kuke yi ba mu musulman da ku wai ce da wai ce hashashi ne ba wanda ya san akan gaskiya yake ba wanda ya san daidai sai kun koma zuwa ga ubangijin ku sannan a tantance wallahi mun san gaskiya ko mun ga akan daidai muke gaskiya duk wanda zai riki wani addini ko ma bayan addinin musulunci to aikin banza ya zai kasance daga cikin hasararru a gobe kiyama kuma wannan dalili ko kuma shi alqur'ani yadda ubangiji ya lamarta da haka addini ɗaya kan ne kuma wani mai ai ya faɗi maka za ka iya fahimta a maganganun zamani malaman ga sanar tuta an tuta nau a kawai a wannan lokaci a kowane gari za ka same ta saboda ba wani addini mai ci in ba addinin annabi isa ba a wannan lokaci shari'a shi ita ce shari'a wadda ta mutum zai mutu a koma bayan shari'a annabi isa to ubangiji ba zai kalle shi ba shi ne addinin musulunci tsantsan aƙida ta kada ita ubangiji shi kaɗai saboda ubangiji ya labarta mana kowane annabin da yake zauwa a aiko shi a cikin al'ummar shi za ya ce musu a dai abubu za ku ma da kullum ilahi rayu ku bauta kawa Allah ba ku da wani ubangiji ko ma bayan Allah shi kaɗai za ku bauta kawa ba tare da ku hada shi wani abin bauta akan haka ne suka sani yadda da manzannin su dukkan su ubangiji ya Allah ba su malaman su da yawa sai dai waye malami na Allah waye bai jinsa addinin Allah ba shi ne duka kirkagar ko tattakun da salman yake yi shi ne kadda ya haɗa da irin malami na wanda wanda ya haɗa da shi yake cewa mutumin banza ne ƙoƙarin shi ya ga ya samu mutum wanda ko mu yimma shi ya bauta ta wa Allah shi kaɗai kullum ƙoƙarin shi akan bautar Allah shi kaɗai yana ƙyanƙyanin duniya yana aikata abin da zai wanke gobe kiyama a gaban ubangiji malaman suna da yawa amma ni samun yin wannan yan kaɗan cikin ya kullum malamin shi idan mutuwa ta iso me yake cewa wurin ma za ta mutu wasu iya gari mu ci gaba mu dora daga inda muka tsaya karshe malamin yake ce mai ba wani wanda za ka samu wanda za ka same shi akan kai ka ubangiji shi kai in ba annabin karshen zamani ba kuma zamanin shi ya gabato don haka ka tsarkake niyyarka ka yi tattaki zuwa ga kasar wannan malamin a kasar wannan annabin da ƙarshen zamani wanda za a turo duk don ka samu wanyewa da abin da muke kan shi shi ne bauta Allah shi kaɗai ka ɗauki ilimi da addinin ka. Me ya ce فلما رأيناه أخرجوا المتقين والنبات بها عقمت حتى مرت الرجال من تجار العبد والنساء فجئت وسيلتهن أو ننكر وننكر إلى عمرية يجي da na saboda hasi da na haɗu da wa'ansu matake 'yan kasuwa na daga ƙabilan na daga larabawa 'yan ƙabilan kan su kabila kala kabila ce ta larabawa wanda ake dangana ta zuwa da kufa'a isirin su yan kabilan yan yan bani kufa'a inda da kuma wasu wanda suke cewa a'a ana dangana su da kabilar banu al-ahwan amma ne wanda mafi rinjaye na malaman tarihi su ne yan danganta su da ake yi zuwa ga kabilar banu kufa'a su ne kakansa shi ne kufa'a su ne kabilar banu kalmar kuma ainihin garin su su ne gaunatul janda gaunatul janda shi ne ainihin garin nasu malaman tarihi suna cewa idan ka ɗauka sab'a su maradin tsakanin shirki da dimashka bangaren bangaren shimal shimal mamlakati a mamlakatin arabiya a saudiya yake sai idan ka dangana haka ga bangaren shimal za ka samu za ka samu gaunatul janda ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan akan garin yake cewa to lokacin da muka binne wannan malamin namu na zauna a garin ina jira ya za a yi isa zuwa ga inda matan gida ya mun wasiya ya ce sai Allah ya kawo wasu fatake wanda suke yan kabilar kan yan daula fitar da suka iso wannan garin da nake amuriya fa qultu sai nake ce musu tahmiluni ila ardi al-arab ku dauke ni mana ku kai ni kasar larabawa وأعطيكم غنيمتي وبقيها وبقراتي هذه kuma in ba ku ladin kai da za ku yi wannan ganima wanda na samu abun wannan malamin nawa da wannan in shanin da na samu in ɗauka in ba ku wannan shi ne ladan kai da garin larabawa da samu kaga wannan idan ka ɗauka zai bayyana maka wannan bawa Allah Salmanu Farisi da gaske yake wurin neman gaskiya wannan ganimar da gare shi wannan shayar da gare shi sun ishe shi su kasance ne su kasance ne shari ya zauna a garin ya yi aure ya yi iyali ya yi kasuwancin shi amma dai da yake kullum cikin neman gaskiya yake ya za a yi tsaya ya boka kawo ubangiji tun yaran shi ai wanda abin da ya sanya ya fito kai yake ce mana a cikin yaran shi shi bai san ba miye dalilin da ya sanya baban shi ya tsare shi a gida ya hana shi fita kai ka ce dan mata wanda ta balaga ya ce ba dan koyi ba sai daga an ga hankalin shi mutum ne wanda bai yarda da addinin da baban shi yake kan shi ba shi ne bautar wuta yana ganin da samu addini na gaskiya ya ce ai ya zai ga abin da kiristoci suke yi a tautar su ya burge shi ce wallahi tallahi ya ya yi bautar wuta a ke gaskiya kuma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ya yi abin da shari'a da Annabi Isa ke kan shi. Sai ya manzo Allah ya ce wallahi tallahi ko Annabi Isa za ya dawo dan ya samu inda shi ba ma abin da zai wadatar da Annabi Isa ya ce ba shi ya bi ya bi shari'a da aka dora da aka nasa. Wannan shi ne kai. Shi ne yake bayyana mana yake cewa wannan mutanen na ce musu to ga dukiyata amma ni ku ɗauki ni ku sanya ni a hanya ku kai ni ga larabawa kawai na ya suka ce na mun yarda ka ba ni dukiyar taka mu kai ka kasan larabawa saboda suna ce kasan larabawa su ba kun tuhun iyaha wa hamalu ya ce yadda muka yi yarjejeniya na ɗauki wannan dukiya na ba su su kuma suka ɗauke ni suka kawo ni suka ɗauke ni don su kawo ni kasan larabawa ya ce hatta ila jaru shago riwa mai kwara ya ce haske da suka zo gani wani falfafi a kowane wani wuri wanda ake ce mai wazo kwara wazo kwara malaman tarihi suke cewa wazo kwara inda ake ce mai wazo kwara tsakankanin haifar da tema wannan wurin shi ne ake kira da wazo kwara kwani ne wanda aka yi zanguna gari wanda ya amsa sunan gari gari ɗaya bayan da gari gari da wani gari gari da wani gari har sai da aka fita daga daga wannan farin ce take ake kira wurin da wani ba shi ne malaman tarihi suke cewa tsakanin haifa zauwa jima wannan wurin shi ake kira da wani ba yake cewa da suka zo wannan wurin da zalamu sai ka sai suka zalunce dama haka duniya ta gada yadda kake kurum za ka samu wani ba ruwan shi yi ba ba gini a kan zuciya ka yi zalunce ka bai ce bai ce bai komi a rayuwa ya ce suka zalunce ni ya ce in bayan wai sun zalunce ni da yadda ni suka yi suka yi da dukiyar da ta su da sauki ya ce amma ne mafi munin abin da suka mani ba'uni fa ba'uni abdan bi rajulin yahudiyin bi wadi qara sai suka ce a ai wannan ba wa wani suka tsira ni ga wani mutum wanda yake bai yahude a nan wadi qara ƙarƙashin zalunci na a saida shi bayan an ci duke shi wani ai zalunci ne yake cewa ko wallahi la qadara sunna yace lokacin da muka sauka wani kura suka sayar da ni yace wallahi na ga dabino saboda wurin nan da akwai dabino yake cewa wallahi tallahi da na ga wannan dabira wa tsamatu an yakuna al-faraj alladhi a'ta bi sahibi yace kun kai ne ne kwaɗayin Jamus ba a ce wannan garin shi ne garin da malami na ya mun wasiya lalle annabin ƙarshen zamanin nan zai yi hijira zuwa wannan wurin. Ya ce abin da ya faɗi ta da ni wannan dalilan da na gani saboda malami na ya faɗi mini lalle garin gari ne mai yawan dabi'u. Ya ce wa ma haƙƙa ta inji. Ya ce sai dai ka to abin da nake so in tabbatar wa raina a rayuwa ta ɗan game da wannan annabin na ƙarshen zamani wanda aka turo ya ce wallahi bai bai cika zuri bai cika ya ce hatta sani ma rajul min bani quraiza tunda ai ya bayyana ya ce ina so ko na yi kwaɗayin na tabbatar wa zuciya ta lalle wannan garin da aka sayar da ni Allah ya ji addu'a ta ya kawo ni wannan garin shi wannan kasancewar an sayar da shi an maida shi bawa an tsira shi ba shi bane ba ruhi ba ba shi bane wani abun abun abun abun azo a gani ba wata wata damu ba a gani shi ba a'a shi da shi ya za a yi hadu da annabi da na ƙarshen kasa cikin ya a babin garin shi ke cewa lokacin da na ga wannan gari ne ne na yi kwaɗayin wannan garin a ce shi ne garin da annabi nan zai yi hijira tun da dai ban samu isa ba zuwa da harin ba ya ce duri bai cika ba hatta kalmar rajul gumbani ƙwarita ya ce har sai da wani mutum na ƙabilar bani ƙuraiza ƙabilar bani ƙuraiza su ne wanda suke garin haiba su ne wanda suka warware alƙawari ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan manzan Allah ya zo garin Madina ya kulle da jinjiniya a tare da su in wani abu ya same ku za mu taimaka mu in wani abu ya same mu za ku zo za ku adana mana zaman lafiya ne tsakankanin mu amma ni da suka tabbatar lalle Uhud wannan Uhud ba wani handa aka zo azab ƙabilar jajjeriya ƙabilar banu ƙabilar banu bata wannan ƙabilar gafan da larabawa sun haɗu sun yi haɗaka an yi randayi bakin ƙofar madina da yadda manzon allah kamun ya tantance da su ba sun kai sun iso garin madina kurum sun ƙare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a wancan yakin badar da wancan yakin hudu shi za su kauta dalilin haka suka gani tuba su wadan wannan su ne yan uwa kafiran nan su ne yan uwa shi kuma wannan da ba dan uwa bane ba tilas ta mu ne aka yi da yanda ka ce karnin shi yayi barazana akan muna rayuwa tare da shi to tun da yanzu karnin ya kawo ga wa'incan ga wa'incan to mu bar mu tsaya da baya mu kai shi ne ubangiji yake bayyana wa da ce a zaɓin da jawo ko mai gobe wa min asfala minkum wa idzagat al-absar wa waladat al-qulub al-khanajir wa tazunnuna billahi sununa هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لهم قرعوا فسيبوا ويستأذن قريب منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا إلا يسيرا wannan shi ne maza da bugis ya fara kokarin ya abin da ya wadata ga munafukai a cikin madina ga yahudawa a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dubu goma sha uku ne sun fi karo ga mutum su kuma idan aka hada sun duka dubu biyu ma ba sa kai ba kai dubu ɗaya ba sai an sha dai a shi ne salman al-farisi ya abla bala al-hasana yayi abinda har yanzu ba wani da wanda ya yarda ka strategy ne da muke yi a kasashen da ya yi yawon duniya ya yi cin ya yi cin ya yi cin ya ga abin da ake yi shi ya ake cewa ubangiji yake umarsa يسير في الأرض فينظر فينظر كيف كان عاقبة كيف كان عدو الذين من قبله yace shin wai ba za su yi yawo a saman doron ƙasa ba ka ga yawon nan su taso kaga can kaga can kaga can kaga abin shi ake yi a can to zai kasance zai ba ka wani ilimi wanda mazaunin gidan in Allah ya sa ba ku zura gare shi da ko da ba sai ka zo ka ce mai kai kaza kaza in kun yi kaza zai yi misali da kan yi shi zai ba ta gaskiya shin ga duk lokacin da ka samu damar yawo a yawo ubangiji ka yawo na cikakken yawo ka ga abin da ake wa kamuwa can an yi kaza can an yi kaza wani ya kasance maka izina wani ya kasance maka ilimi wani ya kasance maka tajriba ta rayuwa ka haɗu da mazaje wani ya zalunce ka wani ya baka kashi wani ya maka abin da ɗan uwanka ba zai maka shi a rayuwa ba shi ne imamu shafi yake cewa wasafiyar fadil asirari har su ba waɗi kai guda uku a cikin guda uku to da kuma wani zafi lafi tuji ya biya idan su ana su da gaske ce ilimi ne ba sani ba za ka dace da shi shi ne lokacin nan salmanin faris yake cewa manzo Allah a yi ramin da ba za su iya mutuwa ba duk da kasancewar abin da ya wakana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara sahabban shi da labari ya ce mai dubu goma sha uku da in kai ga sunan sun kamo hanya duk sahabu duk su yi hadaka a wajen kofar garin Madina kuma ga Yahudawa na sun warware alƙawari ka munafukai a tare da kai wanda malaika ba ta zama su ofot su dubu suka fita kankace mine ne ɗari uku sun dawo a garwato a zaɓin yadda suka fita sai ga shi suka zo kowanne yana bai manzan Allah uzuri suna cewa inda biyu ta na aura a kuma ba wanda ba zai tsare mana gida ba mun kenan bar matan mu da yara waye kowa yake ba da uzuri suka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa a tunanin shi an kare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu goma sha uku da yan kai ga baya ga munafukai a cikin ka ce to a yi a yi a yi a yi a yi a yi a yi ramin da wani ɗan adam ba zai iya ƙiƙa shi ba doki ba zai iya ƙiƙa shi ba ita kuma madina dama a kewaye take bin wasu a shi a shi rasa dinar a sama wanda wani ba za a iya hawa dutsen da ya ƙiƙa wuce ta ruwa madina ba kuma wanda ramin ba za a iya ƙiƙa shi ba muna kallo wani ƙarya yake ƙiƙa shi kamun ya shiga ya mutu mun ƙarin ya shi wannan shi ne abin da ya wakana aka yi wurin kilo domin bakwai aka buga wannan kawai nan wannan yake cewa har sai da wani mutum daga yahudawan bani ƙuraiza su kuma yahudawan bani ƙuraiza a kan su ya fa bani isra'ila sun sun kalkasu daidai gwargwaron gidaje da aka ce wannan kaban ƙuraiza gungun ku daban kuke koma su yahudawan bani ƙuraiza suna dangantuwa ne zuwa ga harun da imran dan uwa ga annabi musa alaihi salam annabi harun dangantaka su dangi ne iyali jikoki ne na annabi harun alaihi salam yake cewa sai ga wani mutum daga kabilar bani quraiza ya zo nan wani qura fa bata'ani bi sahibi sai ya sayi da abun mai gidana yace fa kharaja bi hatta qadimna al-madina wannan mutumin da ya yi da abin da ya kawo shi wazin ƙura sai ya hutu tare da ni har sai da muka zo garin Madina. Shi da ba mazaunin garin Madina ne, ai mun sani abin da ya kawo wannan Yahudawa suka zauna kewayen garin Madina saboda abin da aka faɗi wa Salmanul Farisi ƙasa ce wanda ba sa shinka ƙasa ce mai kawwa da gishiri wanda ba sa shinka a wurinsa mai cike da dabino. suka ce to ai ba wata ƙasa wanda take kama da wannan ba garin Madina ba banu Quraiza banu Qayyuqa banu Nadir ne suka zo suka zauna a kewayen wannan garin Madina tunda sun tarar da ƙabiloli guda biyu su ne ‘yan bani Qila al'ausu wal Khazraj sun tarar da su su ne mazauna garin Madina su ne suka koma gefe suka tsaya har suke yi wa an sarawa mutanen garin Yasriba suke yi musu goyi ku tsaya ku gani Allah zai fitar da annabin ƙarshen zamani a cikin ku idan ya fitar da shi za mu yi za mu yaƙe ku za ku kasance wala in ku abu shi ne falan ma ja'ahum ma'aru kafaru bihi fa ta'atu Allah ala al-kafir lokacin da annabin ya zo suka shaida ni annabin ne ya suka ce to tunda ba a yi ramu da hutu ba can da yawo mun ba mun ba shi shi ne ubangiji ya ce to tsinuwa ta tabbata ga kafirai ce wani shi ne abin da ya baka ga waɗanda ta kuga wanda suka kiwaye ga yake cewa lokacin da muka gabato garin bakila ya ce to wallahi ma huwa illa ayyuha fa'araftu nata yake cewa wallahi muna kirga garin bakila ya ce ina kallon ta ya ce wallahi sai na fahimci nan ne inda malami na ya ce mana annabin nan zai yi hijira ya dawo wannan gari ya ce na fahimce ta ya ce ba a kan tafiyar ka sai na tsaya a cikin bautata ya ce wa ba a san babu na biyar musamman babu a nisan da makka ya ce har Allah ya aiko da annabin shi a garin makka ai da ma wani ne annabin zai fito ne a harami harami kuma a wannan lokacin shi ne garin makka yake cewa la yanzu shay'un min amrihi ma alama ma alama fihi min al-khayra yace duk da kasancewa annabin yana can garin Makka yana tafa fuska ya tabbatar da tauhidi shekara goma sha uku yace ban da wani labari a kan shi yace ba dan komai ba saboda ni ba ma ne ban da intin sanin mu an sa abubuwa ba wani wanda ya zo ya bani labarin ga irin gwagwarmayar da annabi yake yi a can garin Makka aiki na kuma hidima ga gidana gonar shi gidan shi yake cewa hatta qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam quba har sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin quba shi kuma da ba mun sani a tarihi manzon Allah da ya zo yayi da ya iskal kwana goma sha ko wata guda ila takriban wata guda kamun a gina mai masallacin da cikin garin Madina a mai gidan shi da ya gabato nan garin quba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna yake cewa har sai ga manzon Allah ya zo garin quba وأنا أعمل بصاحبي في نخلة له إلى أيكي جميل جدانا أسبب مثل بيزوش yace ba wallahi inni lafiha yace ina saman wannan itaciyar wannan dabila ina aiki na irja'ahu ibnu ammi lahu sai ga wani dan babban shi ya zo wa wannan mai gidan dawa fa kana sai yake cewa ya kula ya kai wani qatala Allahu bani khina Allah ya wadannan mutanen garin kansa mutanen garin Madina su ne iyan kaida wannan ana ce musa iyan kaida su ne wannan kabiloli guda biyu kabila Aus da Khazar da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya darar da su shekara 40 ba ta da miji albarkatin zarfin wannan Allah albarkatin wannan addinin sai kasance suna auratayyar juna komin su daya suna al'amari kullun ta wa'annan kabilorin ana danganta su da wata ma'aikiyarsu wadda ake ce mata qila kamar yadda malaman tarihi suka kawo suke cewa qila bintu kahin bintu bintu kahin bin azra bin sa'ad bin zaid bin lais bin saud bin sud har zuwa wannan ilhaq bin qudaa wanda shine dangantuwarta wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a qila bintul arqam bil aru har zuwa bin umurul kaisi da sauransu su dai umuman abin da malaman tarihi suka tabbatar idan aka ce bintu aw abna'u qila su ne iyan qila su ne wannan kabiloli guda biyu na al-ausu wal khazraj kabilolin da suka dauki bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina yake cewa ka ji abin da waɗannan mutanen Allah ya wadatar waɗannan mutanen na garin Madina waye mai faɗa da Yahudan nan ɗan ɗan uwan mai gidan Salman Farisi yake cewa والله إنهم الآن في قباب مجتمعون على رجل من مكة يزعمون أنه نبي yace ga su can sun haɗa a kuba akan wani mutum guda ɗaya lakka wanda ya taso daga garin makka ya zo wannan kuba wai suna tutiya wai wannan alwannan mutumin wai shi ne annabi yake cewa wallahi ba huwa illa an sami'tuha yake cewa wallahi kai tsaye ina jin wannan kalmar da ya wadi wai suna tutiya wannan mutumin da ya zo wai shi annabi ne ina jin wannan kalmar fa akhazatani fa akhazatani al-awra'a yake cewa kai tsaye sai wata ra'ada irin wannan makankata ko irin me yake tsawawa ya ce sai ta kama ni ya ce hatta zanantu la asqutanna ala sahibi ya ce har sai da nayi tunanin nayi tunanin zan wako da kan wannan dabiwa akan mai gida na saboda ai abin da aka wadi zai yi hijira za yanzu a matsayin shi da ana ya ce kuma ni aka ce mai gashi nan mai ba mutanen garin madina sun haɗa ko ba suna tutiye wannan mutumin da ya zo da garin makka wai annabi abin da yake nema ya sa sai ya a kullum bawa ka kyautata da zo a kun ubangiji gaskiya ne cikin ya ubangiji yake bayyana mana a cikin hadisul qudsi ana inda zanni abdi bi ina nan kullum inda bawa na yake zato Allah nan zai yassare maka hanyar da za ka isa zuwa abin da kake so ka cimma buri a rayuwarka in dai kana da san ba wani wanda ya sai dadar da kai in ba shi ba ubangijin ka ba yanda kake zalunci to haka za ka same shi wannan shi ne ubangijin ka alaikum Allahu wa rabbukum khaliqu kulli shay'in fa'budu na'am wannan shi ne ubangijin ka yanda kake zaton shi haka za ka same shi dan haka ka yi iyakacin makwara yadda za ka iya kawo ta kare yadda ya umarce ka ka yi kokari gwargwaron yadda za ka iya kawo ta kare wannan kuma shi ne samun tsiranka a duniyar kasu da kuma iyawarka yake cewa wani zartu a kuma ya ce sai na sauka da kan da biyu na ji labarin da ya bar da samun rai iya kwatantawa ka ubangiji don ya yi sare mana hanya wadda ta kawo ni ba wannan bauta ba ce damuwa ta ba ni dai in sami da wannan annabi da ƙarshen zamani gashi nan Allah ya kawo ni kuma ga labarin yau ya ci mini annabi ƙarshen zamani ya iso ga wannan gida yake cewa da na sauka sai yake cewa mai gida na maharar sa yace menene wannan labarin da kuka ji ya ce kai ne a matsayin gida na bawa da mai gida ya ce farafa a gona ne mai gida na sai ya daga hannun shi fara kamar ni laka wata shahida ya ce yawa da yin wani wanda yake musulmi bawa ne shi kuma bawa ba wanda ya ba shi yancin shi in ba a yi da musulunci ba. su a can bawa bawa ne yadda karen gidanka yake haka yake ba jinka da shi ya maka girma maka abin da kake so amma dai addinin musulunci ne ya zo kaza Allah ya yi mana wasiya ya yi wa sahabbai shi wasiya kada ku dora wa bawo bayan ku aikin da ba za su iya ba in kun dora musu aikin da ba za su iya ba su mutiyar ku ci abinci da bayan ku ku tufatar da su da abin da ku tufatar da kawunan ku kanan su da yawa mutum zai wasan da amma a ce ga cikin bawa sai a cikin hotel sai idan kana cikin hotel ba ba ka shigar ba a samu ko ka samu kai ne abin da zai ce shi za ka ci abin da zai gabatar da kai shi kuma aikin da ya wuce makwarata to wajibi ne ya ta ko kuma ba zai gora a zai yi dan kwanan su su ne aiki wannan shi ne abin da lamani da addinin musulunci ya ba wa to kaga a nan a matsayin shi na baba mahaifi ya sha dalilin tambayar labarin kai da sai yake neman kusa kara da gidan shi shi malaka wani kara kai ba ni yau ka da wannan sai wannan labarin ma da karshe dan dan dan wani mutum daga garba ka ya zo ana tuke shi a nan ni yau ka da yace akwai ana ana yace shi ka tafi ya jaka ba kuntu salman sai ke cewa shi ba kuntu ba kuntu ba kuntu yace inda ba sai to kamar ba mun ba da alam yake cewa ku ni na ji labarin abin da kuke tattaunawa ne sai na so in ji da samu ya tabbata sama a cikin abin da kuke faɗa ba kun ji bane ba yana neman ba kai shi uzuri madan ma abu sai to salman yake cewa lokacin da muka mare ta wa kana indi shay'un min ba'd yace ina da wani abincin da nake dan tanadawa yace fa habartuhu wa nahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa bi qubali sai na dauki wannan abincin na kama hanya takin takin kilo wurin goma sha uku daga inda nake garin Madina an zuwa kuma yace na kama hanya na je zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa kuntu lahu sai nake ce mai balagan annaka rajulun salihun yace na ji labari a cikin garin Madina ana cewa kai ai mutumin kirki ne mutum ne na gari wa an ma'aka wa anna ma'aka ashaba laka ghuraba yake cewa kuma a tare da kai da kai wa'inda suka rago ka zuwa garin Madina kuma wa'inda wanda suka rago ka su ma baki ne a cikin gari shi kuma ainihin bako yana buƙatar mai agaza ne wanda zai ciyar da shi ya bashi ya sha ya karshe ya bashi kwakwanci ka sanya addinin musulunci ya ce maka idan ka yi bako to yana da namun kwana hudu bayan kwana hudu an dawo da kwanan da asuba rana ta hutu ya ci da cikin kwanan shi na hudu ka ce mutu aka rawakan namu to wannan shi ne matsakanin da kai na haka in kana son a ran duka ko lero ko kuma wani abu ka wuta gari kai ma ka ɗan yi abin da za ka samu ka ci sannan kuma haka shari'a ta ba ka kwana hudu na bako a ba shi ci a ba shi tsarki a ba shi sha in ya wuce kwana hudu ya ba shi shi ba ya tafi ya kwana ko ya nema abin da zai ce ya sha in ka yi mai wurin kwanci to wannan wa ka kyautata na kuma wurin kwancin ba ka iya ya koma masallaci ya kwanta
gaskiya wannan ita ce shari'a a sai ita shari'a a kullum tana karantar da kai abin da ya dace haka a cikin kwana hudu babu wani takura bayan shi abin da kake kamowa na ke nan kan takan iya sa baka takan yi baka da ƙarfi takan yi kana jin ya wurin shi ya kasance a shari'a na abin da kace kwana hudu to ahlan wa sahlan ta za ka rako ɗan yau ya kace ka nuna haka ni ka yi ka ba shi wurin banki a wani abin shi a ba shi kuma wurin bankin ba ka ana yi bakar wani laifi a cikin shari'a wanda kuma shari'a ne haka wanda Allah ya yi masa yake cewa to ka kun zo a matsayin ku na baki wa kana indi shirun min sadaqa Salman yake cewa kuma ina da dan wani abu na sadaka wani dan abu da wani dan abinci wanda na tanada gashi nan na kawo muku a matsayin sadaka yace fa ra'aytukum ahqqa min hadha man bi hadhihi man bi hadhihi bilad yake cewa sai na gani wannan ɗan abincin da gare ni na sadaka da ce na gani ba wanda ya cancanta in ba shi in ba su wannan abincin su ci a matsayin sadaka in ba ku ba yace fa haka haka yace to ga wannan ya kai manzo Allah fa kul minhu ka ce da cikin wannan sadaka na'am qala sai ke cewa fa amsaka manzo Allah sai ya amshi wannan sadaka wa qala li ashabi sai ya ce wa sahabbai shi kullu ku ce da cikin wannan sadaka da salman ya kawo mana فقلت في نفسي سنتي التمرين هذه خلة مما وصف لي صاحبي نعم.
yace wannan ɗaya ne daga cikin alamar daga cikin alamomin da wannan malami na ya bani labari lallai ga hali ko ga sifa ta wannan annabi na ƙarshen zamani na'am yace su ma rasha lokacin da ya kai wa na'am
ya ce sun ma bashi asu sannan na dawo garin madina ai yana mana bayani manzo Allah ya sauka a uba shi kuma shi yana garin madina a ƙarƙashin mai gidan shi na aiki yake cewa wa tahawwala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila madina bayan kwanukan da manzo Allah ya a uba ya dawo garin madina fa shama'tu shay'an kana indi yace sai na hada wani abu dan daga abubuwan da Allah ya arzuta ni da bino da kayan abinci yace na dan hada su wannan special na hada su ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a da yake tabbata manzon ne ko ba ko tabbani ba yace summa jittu bihi yace sai na zo manzon Allah da dan abincin da dan tattara fa qultu sai yace cewa inni qad ra'aytuka la ta'kulu sadaqa yace can rannan na kai muku sadaka a gaba na kai baka ci ba yace to dalilin na ga baka ci ba wa hadhihi hadiyatu to yau ga dan abin da na kawo maka wannan kyauta ce na baka ya manzon Allah fa aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ci wa aka ashabu kuma sahabbai su suka ci kaga ni manzon Allah ba ba ba ciki ke ke dangi bane ba in ya samu tare da wannan sahaba ake rabawa yake cewa da shi da sahabban dukkan su suka ci wannan abin da na kawo mai a matsayin kyauta yake cewa fa qultu sinati hadi khibata khibata ni yace wannan alama guda biyu kenan na lalle wannan abin da aboki da wanda na zama da shi malami na ya bani labari baya cin sadaka yana cin kyauta to gashi nan tabbacin ya ci kyauta cin sadaka yake cewa sun mace ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama huwa yattabi'u janazatan yake cewa sai na bayan yana cikin garin Madina wata rana sai na zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama halin da manzon Allah yake bin wata gawa yace wa alayya shamlatani bi yace ina da wannan burgami na guda biyu wa hiya fi ashabihi yake cewa wa huwa fi ashabihi manzon Allah yana cikin sahabban shi yace fastadartu anzu ila zahari sai na ce wani ta bayan shi ina kallon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hal aral khatam alladhi wasa wusifa yace shin wani zan ga wannan tambarin annabtaka wanda aka wasafa mana lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da tambarin annabtaka da mutanen kawai shi yake cewa falamma ra'ani istadbartu عرف أني أستثبت بشيء وصفني yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganni ina bibiyar bayan shi gab da shi ba dan komai ba dan sun ga wannan alamar tabbari na annabtaka yake cewa da na gani ya shuyo yake ne na shuyo bayana na'am kadda ya fahimci wai ina bibiyar shi ina son da wani abu. amma dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci ina son in ga wani abu ne wanda aka bani labarin lalle yana da shi a bayan shi mm kaga fahimta ta annabi manzo ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzo Allah ya ga haka fa an qaridahu ala sahibi sai ya sanya wannan ishi ina ishi mayanin shi sai ya sanya shi a bayan shi yadda tabbarin za ya mutu kirkan shi yake cewa fa nazartu ila al-khatam sai na ga wannan tabbarin na amintaka yake cewa fa araftu min sai na fahimci na san lalle wannan shine annabin karshen zamani kaga wata wani irin na Salman al-Farisi dan yayi kaza yayi kaza ba shi ke nuna mana wani lalle annabi ne wannan tabbatar abin da aka rubuta mana a cikin al-Taura da Injila abin da malami na ya karanta da ni tabbas ne za ta same shi kaga sai da ya samu sifa ta uku lalle yana da tabbari na annabtaka a bayan shi yace a lokacin da na tabbatar lalle annabi ne na karshen zamani yake cewa fankabatu alayhi ko kabiru wa arki yace ko mu sai zo na rubu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ina tabbata shi ina kuka abinda na shiba ina nema in samu gashin Allah ya dakatar da ni shi sai ya duk lokacin da kake neman gaskiya to ka tabbata yau ko ba Allah sai ya datar da ita a in ya datar da kai akan wannan gaskiya ba ko ba ta annabi Ibrahim ba shekara nawa in yana neman gaskiya yake cewa fa lamma janna alayhi bi ra'a ko ka qala hada rabbi falamma al-kamara qala hada hada rabbi falamma ash-shamsa bazikatan qala hada rabbi falamma afalat qala la in lam yahdini yahdini rabbi la qamara yake cewa falamma ashamsa bazigatan qala hadha rabbi falamma afala qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikuna inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikeen kaga mun duka wannan ya ga dukkan alamomi wanda za su tabbatar ne wannan sama wannan ƙasa wannan rana wannan wata wannan tarmamin tabbas da kai wanda yi wannan wanda yi zai shine wanda cancanta a mota tare annabi ibrahim ta zama bai bauta ta wa wani kuma bayan allah ba yanke kurmi yake tunanin ina gaskiya take aka yi hakan aka yi hakan kurmi ya ce ya huskar da huskar shi da wanda ya halicci waɗannan su ma abin halitta ne annabi ba wanda ya kage su kuma shi ba mushrikin ba ne ba yau da gobe sai ga shi nan shari'a ta zo wa annabi ibrahim ya tabbatar lalle ina ina aka sa ina aka sa ومن دعوة ومجلس يا بيت ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عليم akwai shiryarwa ta annabi annabi wanda ubangiji yake shiryar da annabawan shi ya haramta musu sujada da wani koma bayan Allah ya haramta musu hoto wani koma bayan Allah kaga wannan duka shari'a ce wanda take zo ba annabi wanda ubangiji zai sanya shi akan yarda ta dabburi akan abin da ubangiji ya halitta hanyar zuwa samun gaskiya wanda ya halicci waɗannan abubuwa haka kuma yawa kana da annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga abin da yawa kana da shi yana da tadabbur kwana nawa wata nawa shekara nawa yayi yana dakuwa ko wata nawa yayi yana kai kawo zuwa gabarina wurin kilo goma sha biyar daga gidan shi zuwa wannan dutse dutsen hawan shi kadai ya kai kilo ko kilo ya hau yake shiga cikin kogo yana da dakkuni akan duk abin da ubangiji ya halitta to wannan wanda ya halicci wannan abubuwa bai halicce su bane ba haka ba rabbana ma halatta hada batina lalle ubangiji baka halitta haka ba kun dan wani ba kun dan shashanci ba a'a da kai wata wani ma da ubangiji ya halicce su to wannan wanda ya halicci wannan abubuwan shi ne mafi cancanta mu tsaya tsayin da kama gota tare a wurin neman haka an mala'ika jibril ya sauka ya ce bai karanta ya ce bai iya karanta ba ya ce mala'ika siffar shi yadda ubangiji ya halitta shi ya ce ya shafe ni ya ke da inda kai ne ko ni ya ce cewa shi zan ya lokacin da aka karɓa haiti a wako wanda Allah ya ce ta kan ta gida sai ya zo yana karkarwa yake ce ba hadita sanni zan yi mutu zan yi mutu jini da yadda ya ke yi ya bar shi ba sai sauke mai ya yi wani dasa bar shi ba a zaukar ne ya yi mutarsa a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama tuma ba amma dai duk lokacin da mutum yake neman gaskiya in dai da gaske yake to wani ne to sadar da shi da gaskiya wannan har sunna ubangiji take a saman nuna kaga wannan bawa Allah tun farkon al'amari ya bibita addinin baban shi addinin iyaye da kakanni akan addinin annabi Isa shi ne addinin musulunci shari'a ta annabi isa kuma lokacin da aka aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bibita shari'a annabi isa akan shari'a shi a shari'a bibita shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shari'a annabi isa saboda ita ce shari'a mai ci a wannan lokacin ina tunanin zan tsaya a nan lokaci na guda ta yi a shirin da abin da karanta da yi insha Allah sai ne za a lasa da cikin masu sai mu dora da kai abin da makaranta da yi Allah ya ba mu dare shi abin da kuskure da kai Allah ya ba mu dare abin da Allah ya ba mu iyayen da kakannin mu da malamanmu amin da sai da aljanna ita ce mu kuma su ita ce mu kuma amin da karatu da alkhairi Allah ya biya mana amin abin da kuma iya ba Allah ya yi mana amin da abin da ya yi ko shi da alkhairi na fatan ubangiji ya dace da ita shi amin da abin da ya yi kai kuma na fatan ubangiji ya kawo sa amin yan uwa da da arziki shi ba da amma fatan kuma Allah ya kiyaye ka shi shi na fata amin muna fatan ubangiji ya mana albarka ya yi wa abin da ya samu da shi na dukiya na dalilin albarka amin ya sabar da albarka amin wannan kasa da take cikin ta muna fatan Allah ya amince da ita ya yi wa ta mana daga cikin arzikin da take muke da mace shahani a mariya sai ya rama musu a gabani wanda za su mana adalci su jagorance mu akan sirra ta addinin musamman اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله